أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewa shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin aliyu bin abi talib da ke wannan unguwa ta jagindi cikin wannan makaranta ta sai ejede domin ci gaba da karatunmu cikin littafin riyadu salihin na abi zakariya yahya bin sharafin nawawi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da idan ba manta ba yau muna yammacin ranar litinin wanda yi daidai da ɗaya ga watan jimadar akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 446 wanda ya daidai da biyu ga watan goma sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu da cikin wannan littafin wannan shine zai kasance mana zai kasance mana zama na biyu a cikin wannan littafi inda mun gani a darasin da ya gabata shimhuda game da abin da ya shahi mawallafin wannan littafi da kuma kaɗan daga abin da ya kunshi wannan littafin wanda yau za mu gani irin manhaji da malam ya ɗauka wato yadda zai kawo mana hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin wannan littafin sannan kuma kai tsaye wato mu shiga baban da malam ya fara kawo mana wato a cikin littafin wato wannan littafi na riyadu salihin kamar yadda muka gani mawallafin shi da irin yadda rayuwar shi ta kasance cikin wato neman ilimi da hidima ga ilimi ha Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwar shi to a cikin muqaddimar shi ta wannan littafin a can yake nuna mana wato me yasa yayi zamanto ya allafa wannan littafin wato sababin wato allafa wannan littafi da yayi kuma ya gani mi zai kawo a wannan littafin na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin muqaddima ma da yake cewa fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadith as-sahiha mushtamilan ala ma yakuna ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah malan yace sai na gani wato na in hada wato wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingatattu kuma wato a takaice ko kuma takaitattu wanda suka hada maka dukkan abinda mutumin da yake neman wato abinda ya shahi hanya ta zuwa lahira ya inganta rayuwar shi wato zai samu karkashin wannan wato hadisan yace wa muhassilan li adabihi albatinati waz-zahira jami'an lit-targhib wat-tarhib wa sa'ir anwa'il adabi as-salikin ya ce sannan ta yadda mutum zai samu wato wasu ladubba na baɗini da kuma zahiri ladubba wanda suke baɗini kan abin da ya shahi zuciyarka ladubba wanda suke zahiri kan yadda zakka ladabtu da irin ɗabi'a ta musulmi akan turba ta abin da ya shahi addinin musulunci ya ce kuma zai hahaɗa ma a hadisan wanda suke kan abin da ya shahi kwaɗaitarwa da tsoratarwa kamar yadda bayani ya gabata akan wannan da kuma sauran fannoni ya ce min a hadisun zuhud na daga abin da ya shahi hadisai na zuhudu gudun duniya wa riyadatun nufusi wa tahzibul akhlaq da kuma abin da ya shahi wato motsa rayuka ya zama to rayukanka kana bincikar su da kuma wato ladabtuwa da halaye wanda suke managarta mala yace wa taharatul qulubi wa ilajiha da kuma hadisan da suke zawa su karkake tsarkake maka zuciyarka da kuma wanda zasu yi maka maganinta yace wa siyanatul jawarih wa izalatu a'wajiha a'wajajiha yace da wanda zasu gyara ma gabanka da kuma wanda zai gusar maka da dukkan wata karkata da take abin da ya shafi gabanka gaira zalika min qasdil arifin bala yace wa alzimu an la azkura illa hadisan sahihan min alwadihat yace kuma zan yi matukar kokari a cikin wannan littafin bazan ambata ba wani hadisi sai wanda yake wato ingantacce wanda ingancin shi a bayyane yake yace mudafan ila alkutub sahiha almashhurat yace zan danganta shi kuma zuwa mafi yawan littattafai ingantattu yace wa usdiru wa usaddiru al-abwaba min al-qur'an al-aziz bi ayatin karimat yace sannan zai ringa kulla kowane babi da ayoyi na al-qur'ani mai girma idan yazo yace ma babu kaza zai fara kawo ma ayoyi tukun ya biyo masu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yace wa uwashihu ma yahtaju ila dabtin aw sharh ma'na khafiyin bi nafa'isin min at-tanbihat yace sannan kuma zai yi matukar kokari yayi maka sharhin abin da yake na abin da yake da gumudi ko kuma wata kalma wadda idan ya zamanto tana buƙatar dabti yanda ake karanta ta malam yace zai yi maka bayani akan ta kuma zai ma wani sharhin ma'anonin tare da kawo ma gwalagwalai wato na wata faɗakarwa ya ce wa iza kultu fi akhirin hadisi muttafaqun alaihi fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim yace idan yace a ƙarshen hadisi wannan hadisin muttafaqun alaihi to yana nihin cewa imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi malan yace wa arju in tamma hadha al-kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tana lil mu'tani bihi ila al-khairati حاجزا له عن أنواع القبائح والمحلكات وأنا سائل أخا انتفاع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويض واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم malam yace yana kauna idan wannan littafin ya cika ya gama wannan littafin ya zamanto littafi ne wanda zai amfani mutumin da ya karbe shi zuwa ga hanyoyi na alkhairai sannan kuma ya kiyaye shi daga dukkan wani nau'ika na ababe wanda suke mummuna da ababe wanda suke hallakar da mutum sannan kuma yake roƙonmu ga dukkan wani bawan Allah wanda ya ɗauki wannan littafin ya ce matuƙar ka yi amfani da shi malam yace ka roƙa mishi Allah ya gafarta mishi ka roƙa mishi Allah ya gafarta mishi ka roƙa mashi da shi da uwayen shi da malaman shi da sauran masoyan shi yace kai da musulmi ga baki daya ka musu addu'a ga baki daya kaga nan malam wannan littafin da muka dauka zan mu amfani da shi yana da wani haƙi akan mu malam murmushi addu'a shi yasa insha Allah duk mun zo farkon karatu zan mu ambata shi mu ce Allah shi kanshi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu malam yace ga Allah subhanahu wata'ala ya dogara kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya me da lamurran shi kuma shine abin dogaran shi yace haswa hasbi Allah wa ni'mal wakil madalla da abin dogaro Allah kuma ga Allah subhanahu wata'ala ya sallama lamurran shi wala haula wala quwwata illa billahi al-azizul hakim wannan a takaice dan bayanin da malai ya kawo a cikin ƙarshen muqaddima shi game da abin da ya shafi wannan littafi to insha Allah kenan kai tsaye zan mu shiga wannan littafin mu gani irin hadisan da malam ya kawo mana a ƙarƙashin kowane babi muna roƙon Allah subhanahu wataala da yi mana gamdakatar akan karanta daidai da aiki da daidai da kuma fasarta daidai kusakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya kankare shi daga cikin zukatanmu malam yace bismillahir rahmanir rahim babul ikhlas wa ihdarun niyya fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyya قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماعها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim wato ya ware wannan littafin da sunan Allah wanda yake mai rahama mai jin kai wanda wannan yana daga cikin ladubba na abin da ya shafi bugan littafi ko wata risala duk inda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zaka ga yana fara da mi da bismillahir rahmanir rahim to ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai malam yace babul ikhlas babi na warko kenan baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi al ikhlas wa ihdarun niyya da halarto da niyya fi jami'il a'mali a cikin dukkan al'amurra ko kuma a cikin dukkan ayyuka wal aqwal da kuma dukkan wata fada al barizatu wal khafiyya wadda take a bayyane da kuma wadda take a boye na wannan babi malam zai yi shi ne game da abin da ya shahi al-ikhlas me yake ce ma al-ikhlas shine ka tsarkake abu ka tantance shi ka yi shi sak ka yi shi wannan aiki dan Allah subhanahu wataala sannan wa ihdarun niyya sai malam yace ba da halarto da niyya fi jami'il a'mali wal'akwal albarizat wal khafiya cikin dukkan wasu ayyuka da zaka aikata ko kuma faɗa da zaka faɗi wadda take a bayyane ko kuma wanda yake a boye aiki na bayyane ko na boye aiki na faɗa a bayyane ko kuma a boye dukan wannan suna buƙatar mini suna buƙatar ikhlasi da ihdarun niyya kidan shine malam yake so ya ma bayani niyya mun san wurin niyya aina take mahalluha alqalb niyya a zuciya take babu ta yadda za a yi mutum zai aikata wani aiki ya zo ya furta niyya addinin musulunci babu inda aka zo aka ce mana ka furta niyya niyya zaka yi ta a cikin zuciyarka duk lokacin misali kai niyya sallah ka niyya yin azumi kana so ka yi azumi kai tsaye niyya zaka yi a zuciyarka zaka kudirce ba sai ka zo ka ce nawaitu kaza ko kuma allahumma inni nawaitu an asuma wannan duka abubuwa ne wanda suke na abin da ya shahi bid'a wanda karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bata zo ba da su to a gurguje dai niyya kamar yadda muka sani mahalluha alqalb wurin ta a zuciya yake sannan ba game da abin da ya shahi ikhlasi malamai suka ce wajibi ne game da mutum musulmi ya zamanto ya tsarkake aikin shi ya tsarkake niyyar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan wata ibada da zai aikata dukkan ibada da zaka aikata wato kada kai saki kada ka yarda ya zamanto niyyarka kai wannan abin dan wani ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zamanto niyyar da kai dan Allah ka yi ta shi yasa malam ya fara kawo mana aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا يتبع ومرتيس إلا ليعبدوا الله فاتيدن سبوتا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين سنا ما سركك سنا ما ستنتنتي wannan ibada da za su yi wa Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma hunafa suna karkata daga dukkan wani abu na bata sun bar shi wannan abu da suka yi kawai sun yi shi ne don Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa yuqimu salata sannan su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa zalika dinul qayyima Allah ya ce wannan shine addini mai kekke shine hanya ta addini wanda take mai kekkiya kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala da yayi umarni akan mutun yayi mene yayi ikhlasi duk lokacin da zaka aikata aiki ka yi shi dan Allah kada ka saki wani abu ka yi dan wani ya gani kamar yadda zan mu gani hadisan da malam ya koro mana a cikin wannan babe wanda za su yi ringa mana magana akan abin da ya shahi ikhlasi to haka aya ta biyu Allah subhanahu wataala yake cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da ya shahi layye da kai ko kuma hadaya da kai ka hau aikin haishi ko fidiya ko wani yanka da kai Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha wato wannan yankan da kai naman da jinin da ka zubar Allah subhanahu wata'ala baya isar da shi komi a cikin su baya son komi a cikin wannan ayyukan da kai na cewa naman yake so ko kuma jinin a'a wannan duka baya ya isar zuwa ga Allah subhanahu wataala me yake isa zuwa ga Allah shine yace walakin yanaluhu taqwa min wannan tsoron Allah da kai dan shi nazo zan yi layya wannan layyan nayi ta danwa dan Allah subhanahu wataala ba nayi ba dan ka a cewa na bai yi ba layya ba nayi ba dan naga makwabci na alaji wani ya yanka kaza ni ma in zo in yi kaza a'a wannan ibada ce wadda nake neman ladanta a wajen Allah subhanahu wata'ala na yi dan Allah to wannan ita ce Allah subhanahu wata'ala yake so Allah subhanahu wata'ala zai karba amma Allah subhanahu wata'ala wani abin da ya shahi yankanka da kai na nama wani abin da ya shahi jini da ka zubda wannan duka Allah subhanahu wata'ala baya kaunar wannan baya son wannan kawai abin da yake so tsoron Allah da ke sa dan dan shi ka aikata wannan aiki to shine Allah subhanahu wata'ala yake so aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah kusan da cewa ya rasulullah ka gayi musu in tukhfu ma fi sudurikum idan kuka koye abin da ke cikin kirazanku aw tubduhu ko kuma kuka huto kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah to Allah tuntuni da man ya sani wato duk abin da yake cikin zuciyarka kahin ka yi furucin shi Allah subhanahu wata'ala ya san menene yanzu muna zaune wallahi da masalul a'la nan babu wanda ya san kowa abin da yake cikin zuciyar wani amma to ubangiji subhanahu wata'ala ya san abin da ke cikin zuciyar kowa da komai ka bayyana ba ka bayyana ba Allah subhanahu wata'ala ya sani ya sani ga baki daya shi yasa yana daga cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cewa ho musalla cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah subhanahu wataala baya duban kira jikinku baya kallon gaggar jikinku wala ila ajsamikum sai dai ni walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah subhanahu wataala yana kallon zakatanku wa a'malikum da ayyukan da kuka aikata kenan duk abin da ka bari a cikin zuciyarka baka ambata ba to Allah ya san menene yake cikin zuciyarka haka wanda ka fito ka bayyana Allah subhanahu wataala shi ma ya sani kai ne ka zo kai abu ka yi shi da ikhlasi dan Allah ka aikata wannan abu to Allah ya tuntuni ya riga ya sani idan ka yi shi ba dan Allah ba shi ma Allah subhanahu wataala ya riga ya sani matukar kai abin da yake kanka shine kai kokari kai abu dan Allah niyya da malam nan yace mana wa ihdarun niyyati yana daga cikin babban lamari shine mutum ya gyara niyyar shi wallahi duk lokacin da baka gyara niyyarka ba aikin ibadar da kake yi matukar kana gama Allah subhanahu wataala da wani a wajen wannan ibada to Allah subhanahu wataala zai barka da wannan wanda ka gama shi da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisul qudsi yake cewa Allah ya ce ana aghna shuraka ana shirk wato shi Allah mawadaci ne ya wadatu game da wato shirkan mai shirka ya ce dukkan mutumin da ya gama wato bautata da wani Allah ya ce taraktuhu wa sharika zan bar shi da shi da wannan da ya hada da shi ne da shi kai ne zaka aikata abu kai shi dan Allah dan wani ya gani sai Allah ya ce to ni na hakura na wadatu ba sai ka hada ni da wani ba je ka wannan na bar mishi je ya biya ka kaga aiko ba zai iya biyan ka ba to shi yasa ka tsarkake aikinka sannan malamai suke cewa ibada misali na aikata aiki na ibada yaushe zan gane wannan abu da ikhlasi ne ko kuma ba da ikhlasi ba ko kuma na aikata wannan abu na ibada sai aka samu wasu mutane sun yabe ni akan wannan to lokacin da zaka gane cewa wannan abu kayi shi dan Allah kayi shi daman yaban mai yabo ko kuma kushewan mai kushe kada ta bata ma rai akan wannan abu nayi aikin wannan sai mutane suka zo suna yabo na a wane ya yi kaza to kada wani jiji da kai ya same ni ni na san dan Allah ne wannan abu ko da wani farin ciki ya zo mini wannan bayan na aikata ibada wannan malamai suka ce wannan bayya cutar da bai cutar da kai akan ibadarka amma yaushe zaka gane wannan abin damun ba dan Allah ka yi shi ba kai ne ka zo ka aikata wani abu shiru kaga babu wanda ya yabe ka kan shi sai zuciyarka ta rama to kawai shikenan na fasa to daman dan wa kai dan a yabe ka ka zo ka aika ka kawo cikin masallaci tabarmu na sallah ka ji shiru masallaci babu wanda ya ce wani ko kuma a fada majalisa ta wajen masallaci ba ringa ce a alhaji wani shi ya ka tabarmi kana bugu daya ce a to shi kenan daga yau kuma in suka tsuho ko kuma aka ɗauke na ga wanda zai kawo to kaga wannan damun ba dan waka yi shi ba ba dan Allah ba kai amma ka kawo yaban mai yabo bai sa ka fasa ko kuma kushiyar mai kushiya batta sa ka fasa to wannan abu ka yi shi dan Allah shi yasa mu yi matukar kokari wato ibada da zan mu yi ta wato dan Allah subhanahu wataala dan ita kadai ce Allah subhanahu wataala yake karba to nan malam da yace wa hidarun niyya da halarto da niyya malamai suka ce wajen halarto da niyya akwai abubuwa guda uku shine niyyatul ibada kai niyya cewa wannan abu da zan yi ibada ne sannan niyya an takuna lillah ka yi niyyar cewa wannan kuma ibadar da zan yi zan yi ta ne don Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka yi niyya cewa yin da kai don Allah kuma umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi shi ya sa ka zo da abu abu uku duk lokacin da za ka yi ibada misali zan yi sallah zan yi niyyar sallah sallah ce zan yi sallah a zahar misali sannan kuma zan yi sallar ne ina nihin sallah dan Allah ba dan wani ba abu na biyu kenan sannan kuma abu na uku shine zan yi sallah saboda umarni ne na ubangiji cewa Allah ya umarce ni cewa in yi sallah kidan kaga wannan abubuwa guda uku malamai suka ce duk lokacin da zaka aikata wata ibada to dole a niyya kaka halarto da wannan abubuwa zan yi azumi azumi ne na halarto da niyya cewa wannan azumi zan yi shi kuma dan Allah kuma zan yi shi akan ubangiji subhanahu wata'ala shine ya umarce ni wato da wannan yin azumi a gurguje karkashin wannan ayoyin zan mu gani abinda zan mu fahimta cewa ita niyya wurinta a zuciya yake furuci ba a talaffuzi da ita ka zo zan kai sallah ka ce nawaitun an usalli ko kuma nawaitu adayatul fara'id kaza da kaza da kaza to wannan bai dacewa wannan bid'a ne ka zo da sabon abu cikin addini ka zo zaka yi sallah tun lokacin da ka ɗauki buta zaka je ka yi arwalla da wani zai tambayi ka wane miye zaka yi zai ce sallah ce zan je yi wane miye zaka yi zan yi arwalla in kai ka yi ni in yi sallah kaga tun lokacin ka darma niyya to niyya shi yasa malamai suka ce a zuciya wato take ba a yin ta wato a furuci ba a yin talaffuzi da ita sai madan ya kawo mana hadisin farko yake cewa وعن أمير المؤمنين أبي خفص عمر بن خطاب رضي الله عنه عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن, بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو للدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام محدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزدزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذان اللذين هما أصح الكتب المصنفة أتوانا حديثي دمالا يكاو منا حديث موركو رواية لغا أمير المؤمنين shine shugaban mu na Abi Hafs baban Hafs ibn Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda wannan hadisi ya gabata a karatun mu na wani littafi 40 hadisi littafin da muka kare muka shigo wannan littafi umar shine ya rawaito mana wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat kusan da cewa lalle kaɗai ayyuka suna inganta ne suna tabbatuwa ne annabi ya ce da niyya wa innama likulli mri'in ma nawa haka na daga kowane mutum wato abin da yayi niyya zalla ya ce fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi dukkan mutumin da yayi hijira dan Allah yayi wannan hijira da dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirar shi za ta kasance ladanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida game da abin da ya shahi hijirar shi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha wanda kuma yayi hijira lid-dunya yusibuha dan duniya da yake nihin ya same ta zalla yace au imra'atin yankihuha ko kuma wata mata da yake so ya aure ta shi yasa yayi wannan hijira to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to hijirar shi ta kasance zuwa ga abin da ya hijira da shi rawahu imama al-muhaddithin wato shugabannin malaman hadisi suka rawaito su wannan hadisi shine Abu Abdullah baban Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizba Al-Bukhari Imam Al-Bukhari kenan wa Abu Al-Husayn baban Al-Husayn shine Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Naysaburi a cikin littafin su guda biyu wanda su ne littattafai mafi inganci bayan Al-Qur'ani mai girma to malam ya kawo mana wannan hadisi ya bude mana wato wannan littahi da shi wanda wannan hadisi shine gimshiki akan ayyuka akan abin da ya shahi niyya kamar yadda bayanin shi ya gabata Imam Shafi yake cewa wannan hadisi yana iya shiga karkashin babe babe na fiqh sama da babe 70 wanda in ka sa babe 70 duk baban da ka dauko kana iya daukan wannan hadisi ka sa a matsayin shi saboda niyya matsayin niyya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wato wasu jumloli ne guda biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana yace kusan da cewa lalle kowane aiki yana daga niyya dukkan wani aiki da zaka aikata yana da alaka da niyyarka da ka aikata wannan aiki babu aikin da zaka aikata babu niyya duk aikin da ka aikata akwai niyyar da ta sa ka aikata wannan aiki to shi yasa kuma addinin musulunci jigon shi babba na ibada na kar Allah ya karban maka ibada ya baka lada shine kai wannan ibada da niyyar cewa kayi ta kana neman lada a wajen ubangiji subhanahu wataala kana neman sakamako a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat kusan da cewa lalle kai ayyuka suna inganta ne da niyyar da ka yi musu dukkan aikin da za ka yi niyyar da ka sa mashi wannan ita ce za ka samu a wajen Allah sannan manzan Allah sai ce ma wa inna ma li kulli mri'in ma nawa sannan kuma yana daga kowane mutum abin da ya niyya ladan da ka samu ladan da zaka samu yana daga niyyarka bayani ya gabata kan irin wannan hadisin irin yanda zaka aikata wani aiki da niyyar wani abu ka gani ga aikin da kai amma dalilin niyya ka samu zunubi akan wannan abu ko da ko aikin ya kasance na halal ne wato na abin da ya shafi lada matukar niyya za ta iya bata ma aiki sannan kuma a bangare na biyu niyya tana iya kaiwa inda aikin kama bai kai maka ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wasu mutane guda biyu guda yana da wannan mai dukiya ne suka gani wannan mai dukiya yana aikata ayyukan alkhairi yana sadaka yana taimaka ma mutane sai ka zo ka ce kai ina ma Allah subhanahu wata'ala ya bani wannan dukiya irin tawani ni ma in ringa aikata wannan aiki na alkhairi niyya ta kirki sadiqan min qalbika kana mai gaskiya daga zuciyarka ba ka gayya a baki ba ya gabata mun gani cewa Allah me yake gallo zuciya kakka zuwa ana hira ka ce kai ni ma wada yana da kuɗi da na yana wani kai ko yanzu aka warware ma ka shiga kalkashin wani alhaji kana samun komi yana tayya nan rumal to kai ba kai ba irin wannan sai ka gani ka sake abokai ma abokan da kake zawa kuna zawa karatun riyadu salihin yanzu kuma hede wasu wani ana ta zawa masallaci allah taimaka kai kuwa a lokacin da dan saura-saura wannan kana tunanin cewa in ka samu dukiya ka yi irin wannan a ba irin wannan niyya ba niyya ta gaske wadda da gaske kake kana jin kishin ina ma allah ya baka kai ma ka aikata wannan kuma ana gani daga siffarka abinda Allah subhanahu wataala ya baka na kaɗan imma kana kwatanta aikata ayyukan alkhairi to irin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah zai bashi ladan irin aikin da wannan ya aikata bai aikata ba abin amma Allah zai bashi ladan kamar ya aikata haka kuma wanda yake akasin haka kai ne kaga wani yana da kuɗi ana bushasha yau ya wuce da nan yau ya yi nan yau ya ɗauko 'yan holewa an hole an kwana dare ana buga ganga ana kiɗi ana kaza yana morewa ko ina shi ne da ce ka suwa da an samu duniya wannan mu ma da Allah ya ba mu aida wa ya mun yi irin wannan duk sai mun yi wannan to kai ma za ka share ka cikin laifi za ka samu zunubi akan wannan me ya kai ka ita ce niyya shi sa niyya tana da haɗari nan da nan zan taɓa ta ma aiki kuma nan da nan zan ka samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kasance cikin bulaguro ko kuma yake aikata wani aiki na lada sai aka wayi gari yau wani uzuri ya sa bai iya aikata wannan aiki bai iya aikata wannan aiki kai ne kullun kana salloli na rawatib akan cikin jami'i bayan suka biyo da nafilfiloli a masallaci yau sai rashin lafiya ta kwantar da kai baka iya zawwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta ma ladan ka maka aikata wannan aiki ko kuma kai bulaguro baka da lokacin da zaka tsaya ka samu kai nafilfiloli kai tsaye bis ta tsaya kawai an yi sallah kai kasar an huce baka da lokacin nafila manzo Allah yace za a rubuta ma ladan ka maka yi saboda me aikata kyakkyawan aiki da niyya mana garciya to shi yasa dukkan wani aiki da zaka aikata yana da alaka da abin da ya shahi niyyarka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma li kulli imrin ma nawa kuma na daga kowane mutum wato abin da ya niyya sannan wannan yana da alaka kuma ga niyyar taka ta aikin da kai ya zamanto kan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka zo baka kirkiro wani abu wanda ba manzo Allah ya karantar ba ka zo ka kirkira kuma ka ce ai na yi shi dan Allah to wannan Allah bai karba in dai abu na ibada ne ana neman shi ibada kusanta Allah da shi to dole sai ka yi shi kan karantar manzan Allah saboda Allah manzan Allah ya turo mana ya koya mana yadda zan mu yi ibada matukar ka zo ka yi kace a a kai ka yi gaba gadi ka yi irin taka idan ka gani kana ganin cewa manzan Allah bai koya ba wani abu wanda ya kamata ya koya to wannan sai ka shiga cikin hadisin karkashin Aisha hadisin Aisha da take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dukkan mutumin da ya aikata wani aiki wanda ba lamarin mu bai yake kan wannan ba addinin musulunci bai yake kan wannan lamarin yace fa huwa raddun za a mayar mishi wato da aikin shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali yace a kalkashin wannan hadisin sai yace ma fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul dukkan mutumin da ya hijira yayi wannan hijiran ne saboda Allah da ma'aikin Allah ka yi ta ne don Allah da ikhlasi ka yi ta ne zuwa ga manzan Allah saboda a ɗaukaka je ka taimaka ma manzan Allah a ɗaukaka addinin musulunci kai wannan hijira to fa hijiratuhu ila Allah wa rasuli to sakamakon hijirarka zai koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai baka lada kuma shaida ga hijirarka ba shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan wannan hijira tana da babban lada hijira tana da babban lada da siya ma zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina mu duba mu ga sahabban nan da suka yi hijira zaka bar dukiyarka zaka bar iyalanka zaka bar ƴan uwanka zaka bar wannan inka da komanka ka tashi ka kaura ka koma mina Madina saboda mi saboda Allah dan ayi mi dan a taimaka ma addinin wannan na musulunci haka suke barin komunsu to kaga mi shi sa Allah subhanahu wataala ya ba su lada mai girma har Allah subhanahu wata'ala yake bambanta cewa hubbatta yi wasa haɗu mutumin da ya ciyar ya ba da dukiyar shi kahin a yi fatahu makka kahin a buɗe makka da yaki ya yi hijira wannan battaiwa wanda ya yi zo bayan hijira zo shiga musulunci ya zamanto ya ba da dukiya su zamanto guda shi sa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane ne wanda Allah shi ya zaɓe su Allah ne ya zaɓe su ya kawo su su taimaka ma wannan addini su zamanto kuma abokai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka ga yana zagin su kaga zaɓi na Allah ne yake zuwa yana zagi saboda Allah in ya ga dama ba he ya kai mu ba a ce mu ne sabon annabin Allah he ya yi mu mu a wannan lokaci kakka ce kuma kai ma a ina ma a ce kai dama zamanin sahabbai kake sai a je ai za ka yi zamanin sahabbai kuma ya zaman to kai ne ake cewa tabbata da abi lahabi kaga ai Allah ke kaga abu lahabi zamanin wa aka yi shi zamanin annabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai bar ma dan uwan shi ne amma ni ne bai musulunta ba shi yasa inda Allah ya barka kawai kai addu'a Allah ya tabbatar da kai cikin wannan addini har zuwa ƙarshe ita ce babban magana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace dukkan mutumin da ya hijira saboda Allah da ma'aikin Allah to zai samu sakamakon wannan hijira tashi a wajen ubangiji subhanahu wataala hijira malamai suka ce shine ka kaura daga gari na kahurci ka koma gari na musulunci shine wannan asali game da abin da ya shafi hijira gari na kahurci ka koma gari na musulunci wannan shine hijira sannan akwai hijira lokacin da take zama wajibi akwai lokacin da take zamantarwa mustahabbi lokacin da take zamantarwa wajibi shine kana da ikon ka kaura daga wannan garin na kawurci a wannan garin na kawurci kuma ana hana ka ka aikata ibadaka ana hana ka addini kuma kana da muwayan inda plasaman ka tashi ka kaura to nan wajibi ne ka bar wannan garin to amma mustahabbi shine kana garin kafurai sai zaman to bisa hana ka kai addinin kana iya addinin ka kai komi a bayyane to wannan kana iya zama matukar zaka iya ka karantu zaka iya kare addinin dan shi ma akwai tashi malamai suke cewa bulaguro zuwa garin kahurai misali yanzu kai bulaguro zuwa amurka ka je kawai zaka koma amurka da zama shin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kwatsam ya halatta ko kuma akwai wasu sharuɗa akwai sharuɗa malamai suka ce bulaguro zuwa ga garin kaburai ka koma da zama yana tahiya ne da wasu sharuɗa in baka cika ba wannan sharuɗan baka ta ba kai musulmi na harko sharaɗin harko ya zamanto ka gina a musulunci zaka iya kubuta daga dukkan wata shubuha saboda kaburai mi kullun suke so suke su shigo wai kasan da akwai kaburan da suka shigo cikin musulunci suka karanci addinin musulunci suka karanci alkur'ani suka karanci hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan su yi dan su yaki musulunci dan su yaki musulunci sune ake cewa almustashriqun sun karanci komi in ka zo baka gama kanka da su dan su yi ta sa shubuha to kuma amma ai akwai bangaren musulman su ma akwai zarata wanda Allah ya hore musu kuma suke difa'i akan addinin musulunci to irin wannan sai su sama shubuha shubuha wadda idan kai baka gini ba akan addinin musulunci sai ka je ka fita daga musulunci to idan baka gini ba malamai suka ce kanka dai idan kana da iya yanda zaka kare kanka da shubuha daga wannan aqidar to sai ka iya zuwa bulakuran garin ka dawo ka je ka zamna akwa amma malamai suka ce kuma bulaguro na bukata misali zuwa rishin lahiya saboda likita ko wani abu wannan shi ma babu laifi mutum yana iya tafiya saboda amma dai babban abu kai bulaguro zuwa ga koma can kaura da zama shine sai ka samu sharadin cewa addinin ka ba zai gurbace ba ka je ka tafi nan lahiya lau ana kiranka musulmi wani ka koma kuma shikenan kai ma yanzu ka juya da kai ake yakin musulunci kana cewa musulunci ta addanci ne kaga wannan aya akwai akwai matsala Allah subhanahu wataala ya kare mu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha dukkan mutumin da yayi hijira dan duniya da yake nihin ya same ta wato yayi hijira ne dan mi dan duniya kawai shi saboda wata riba ta duniya ne ya tashi ya kaura daga wannan garin zai koma wancan garin ba dan addini ba to au imra'atin yankihuha ko kuma ya hijira ne dan ya auri wata mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa hijratuhu ila ma hajara ilai to hijirar shi za ta koma zuwa ga abin da ya hijira dai shi in dan kasuwa ka tai ka samu riba to wannan wa biha wa ni'ma amma baka da lada in ka je baka samu wa riba da mun kuma baka ji ba niyyar lada baka da lada ko baka samu ba riba haka mutumin da ya hijira dan ya auri wata mata wannan hadisin wasu malamai suke cewa akwai wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hijira dan ya auri wata mata ana ce mata ummi qais to duk da malamai sun ce ba shine sababin wato fadin wannan hadisi wancan kissa ce daban wannan ma kuma abu ne waqi'a daban shi ya hijira ne daga Makka zuwa Madina saboda ya armi wata mata mamma qais asabai wasu suna ce mashi muhajir ummi qais wanda ya hijira dan wacce to an samu cikin magabata wanda yana daga cikin tarihin larabawa balabai suke cewa bisu bar garinsu su kawar da garinsu inda yake asalin garinsu ya hudda su su bar su koma wani gari sai abu guda biyu amma ya zama to kasuwanci za a je a ci riba amma ya zama to ya je ne don ya auri wata mata mata suna iya janye masa hankali su hudda su daga gari ya koma can ya aure ta in ya samu ba biya wani ma in bai samu ba kuma ya yi wahalar banza ko kuma kasuwanci to wannan shi yake wato huddarsu to ala kulli hal wannan hadisi kamar da yanda dai bayanin shi ya riga ya gabata wannan karin shimfiɗa ne muka yi wato akan wato wannan hadisi ala kulli hal daga cikin fa'idodin da zamu dauka a wannan hadisi zamu gani shine yana nuna mana irin wato ma'auri wanda bawa ya kamata ya auna dukkan wani aikin shi wanda suke a bayyane ko kuma a bayyane a boye shi ne wato abin da ya shahi niyyar shi niyyar ka ita ce take bambance ma take dora maka wato ma'au zaka dora ma'auni ka gane wannan aikin da kai kayi dan Allah ko kuma baka yi ba dan Allah Allah subhanahu wataala ya gyaggyara mana wato abin da ya shahi niyoyin to sai hadisi nabi malam yake cewa ba an ummul mu'minina ummi abdullahi aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري wato wannan hadisi ruwaya daga ummul mu'mini uwar mummune ga baki daya ita ce Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yaghzu jaishar ka'aba wata runduna za ta zo ta yaki ka'aba wata runduna za ta zo ta nemi wato rushe ka'aba manzan Allah ya ce fa'iza kanu bi bai da'an min al'arbi yayin da suka kasance wato a sarari na ƙasa wato kamar kace sun kasance wani hiri mai girma sahara sun zo suna tunkara za su je su rushe ka'aba manzan Allah ya ce yi kusafu bi awwalihim wa akhirihim da na farkonsu da na ƙarshensu gabaki ɗaya za a juye su Allah ya hallaka su ya juye su sai Aisha take cewa kultu ya Rasulullah nace ya ma'aikin Allah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim yanzu ya Rasulullah ta kaka za a juye na warkon su da na karshen su gabaki daya al'umma wa fihim aswaquhum a ciki akwai yan kasuwarsu yace wa man laysa minhum da wanda ba tare da su ba yake manzon Allah yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim aisha haka za a juye su na warkonsu da na ƙarshensu sun mayu ba a suna alaniya ce sannan za a tada su ga baki ɗaya kowa a kan mi a kan niyyar shi wannan shi ne tarjama wannan hadisi aisha take cewa manzan allah ya ce ya guzu jaishar ka'aba wato wata runduna za ta zo ta yaƙi wato abin da ya shafi ka'aba ka'aba ita ce ɗaki mafi tsarki ɗakin Allah subhanahu wata'ala wanda shi muke fuskanta dukkan musulmi shi yake fuskanta wato ga ibada shi wadda take abin da ya shahi sallah da annabi Ibrahim da dan shi Isma'il su suka gina wannan ɗaki aka hudo musu kwanda sun in suka gina shi suna ginawa suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijin muka karba mana ka karba mana innaka antas samiul alim ka gani annabawa suke aikata aiki suna cewa ya Allah ka karba mana ina ya niyya kai aikin da kake yi kai yanzu duk aikin da kai ka taba cewa Allah ya karba mana sallar da nayi na taba halartarwa ya ubangiji ka karba mana wannan ibadu ko kuma sai ramadan da ake yin addu'a jama'i cewa Allah ka karba mana azumin ba azumi kare ba dukkan ibadar da kai ka ringa maimaita rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karba mana saboda idan Allah bai karba maka ba kai a banza sahabbai suke cewa ni da na san Allah ya karba mun sallah guda daya yace wallahi ya hiye mun duniya da abin da ke cikin ta gaba ibada da kake Allah ya karba baka sani ba to shi yasa kai ta maimaitawa Allah ya karba ma ibadu to annabi Ibrahim da dan shi Isma'il su suka wato gina wannan Ka'aba an samu zamani wanda Abarahata yazo daga Yaman yazo da niyyar mine ya rushe Ka'aba yazo da niyyar ya rushe Ka'aba har sai da yazo wani waje da ake ce mishi mughammas wato a cikin rundunar tashi akwai wata giwa babba ita ce jagaba kawai mine giwa ta tsaya a wannan waje ta ƙi gaba aka buge ta aka buge ta ta ƙiya aka tura ta ƙiya daga an juyo ta an karkata ta wajen yaman kawai sai ta zabga da gudu ta tafi kowawa daga an maido ta kawai ta ƙiya ta ƙi wuce wannan waje musan ba alama ce Allah yake nuna musu alama ce ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu yasa da aka zo wannan wata rana a sulhul hudaybiyya gazwatul hudaybiyya zala sallallahu alaihi wasallam da taguwar shi alkaswa da suka zo wajen wannan ita ma ta tsaya sahabaya suka wada cewa taguwar manzan Allah ta gaji kaza da kaza zala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu a bata gaji ba zala sallallahu alaihi wasallam yake ce mata yake ce musu ai ubangiji subhanahu wata'ala shi ya tsida da a wannan wuri kwalli na maza Allah malamai suka ce don me yake maida masa raddi cewa ba gajiya ba dai saboda wai zalunta ta ne suke kaga dabba ce ake zalunta ta ana cewa ta gaji ta kuma ta gaji ba ce hatta zalunci na abin da ya shahi dabbobi kaga manzo Allah yana difa'i akan wannan kada ka zalunce ta kamata kamata kazafi kenan ita ba ta gaji ba kai ka ce ta gaji to ala kulli hal wannan runduna da zata zo ta roshe ka'aba manzo Allah yace hatta idza kanu bi bayda'in min al-ard sai lokacin da suka zo wani waje wani hili wani sarari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim to a lokacin za a juye a hallaka na farkon su da na karshen su gabaki daya za Allah zai juye su ya hallaka su gaba daya da wanda yake ciki da kowa da kowa aisha ya take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah yanzu kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ta kaka za a gaba gabaki daya da na farko da na ƙarshe wa fihim aswaquhum a ciki akwai wanda suka yan kasuwa ne sun zo ne dan su saida su sayi wa man laysa fihim da wasu wanda kuma tahiyar rundunar ce suka biyo amma su ba da niyyar su je a roshe ka ba a'a sun je ne dan su je wani bukatar su kawai suka biyo tahiya watarwa ya ce akwai mutane wanda sun zo ne kawai don su yi wani aiki ko kuma 'yan hidima ne su ba an zo da su don suna ma wani hidima ba tare da niyyar cewa da su a roshe ka ba manza Allah ya maimaita mata cewa wa yukhsafu bi awwalihim wa akhirih eh kwarai Aisha haka za a juye su na farkon su da na karshen su yace summa yab'asuna ala niyyatihim sannan kowanne Allah subhanahu wataala zai tada shi a gobarar tashin alkiyama akan niyyar shi wannan ya zo dan kasuwa ne dan ritsa da shi sai a yi mi sai a tada shi shi ba niyyar rushe ka ba ya zo ba wannan ba tare da su yake ta shahe shi to sai a tada shi a gobarar tashin alkiyama ba da niyyar wannan ba shi yasa wannan hadisi yana nuna mana wata ibra wata mutum ya kula cewa dukkan mutumin da kai musharaka da wasu wanda suke batattu ko wasu masu tozartar da wato a cutar da addini misali aka zo aka hallaka a wannan wajen in kai ka shiga don ka taimaka musu wannan su tozartar da addini ko a yaƙi musulunci to kai ma za a tada ka kana cikinsu amma idan ya zamanto kayi kai ba don ka taimaka masu ba a yaƙi addini tana yi wa a tilaste tana yi wa a jirunduna ce ta ta yi kai ɗan kasuwa ne ka biyo su kana kasuwancinka ko kuma hanya ta biyo ka garin duna ka tsaya kana sai da musu wani abu hallaka ta zo ga baki ɗaya to kai za a tada ka akan niyyarka shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidun wa'lamu anna Allah shadidun iqab Allah yace ku ji tsoron fitinar da za ta zo ba za ta shahi ba wai wanda suka cinkuno fitinar kadai za ta shafa ba a za ta zo ta shahi mutane gabaki daya gabaki daya ta shahi mutane kowa da kowa fitina ta jashi hallaka ta jashi sai dai an waye gari a gobe alkiyama a tada kowa akan mi kowa akan niyyar shi wanda yake nuna maka irin girman niyya da matsayarta akan abin da ya shafi addinin musulunci cewa idan ya zamanto kai niyyar kama na garciya ce duk yirkukin da aka shiga duk a inda kake ka samu kanka matukar niyyar ka lahiya lauci to ba ta yadda za a yi ka tozarta ba ta yadda za a yi ka tozarta a gobe ranar tashin alkiyama amma matukar niyya ka batatta ce kuma musiba ta zo daman cikin wanda ake batattu kana ciki to dama aka zo aka hallaka to ga baki ɗaya ta ja irin wannan shi yasa ko da yaushe ya zama to niyyarka kana tsarkake niyyarka a duk inda kake yanzu mu duba mu gani irin fasadin da ake aikatawa a gari ana aikata ababe da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kai tsaye yana iya hallaka al'umma gaba daya gaba daya muna cin albarkacin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji cewa ya ubangiji kada ka hallakar da al'umma ta gabaki daya to wannan addu'ar da take ruwa mana asiri wa illa dukkan zunuban da ake aikatawa al'umma wata al'umma zunubi ɗaya ta aikata aka hallakar da ita to amma al'umma wannan zaka ga komi an allaka an an yi shi harakar luwaɗi harakar tauye mudu harakar zinace zinace harakar shan giya harakar alfashi harakar kaza komi an hada ana yi kuma ubangiji subhanahu wataala ya kyale to da Allah subhanahu wataala kuma yayi fushi ya damki azzalimai to babu wanda ya isa ya kubuto su Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana ma azzalimi mutumin da yake aikata aiki asha yake aikata alfasha yake zalunci Allah yana mishi talala sai ya barka komi lahiya lau kana ganin kawai komi normal ka aikata aikin kaza aka wayi gari kan an kawo lahiya lau Allah ya kyale ka ya barka ya barka ya barka kana ta aikatawa kai kana gani komi daidai to da Allah ya damke ka to babu ta yanda za a yi ka kubuci ba ta yin da za a yi ka kubce kuma ba bai iya kubce ka shi sa mutum ya yi matukar kokari ko da yaushe lokacin da ka aikata aikin sako ka koma ga Allah subhanahu wataala ka yi matukar komawa ka yi nadama da wannan aiki da ka aikata ka tuba sai Allah subhanahu wataala ya gafarta maka saboda shi kullun kowa shi a buɗe take da ka kwankwara Allah zai buɗe maka kullun kowa Allah a buɗe yake bari ma an baka roƙon shi Allah yake hushi da kai amma kana roƙon shi kullun yana gafarta maka hadisi yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani subhanahu wataala yana cewa bawa shi zai yi zunubi yazo ya sani cewa yana da ubangiji wanda zai gafarta mashi zunubai yazo ya ce ya rab ya ubangiji igfirli ka gafarta mini sai Allah ya ce ya gafarta maka kuma ya je ya ƙara aikatawa kuma ya dawo wajen Allah ya ubangiji a gafarta mini Allah ya ce ya gafarta maka saboda mi saboda ka tuba ka koma ga shi kai taubatan nasuha tauba na kirki ba tuban mazuru ba tuba na kirki ka zuciyarka ta karaya kai daga karshe ma Allah sai ya ce bawa na na gafarta maka fal yaf'al abdi ma yasha bawa na je ya aikata abin da yake so na gafarta mashi to ka gani Allah subhanahu wataala ya ce ka je ka aikata abin da kake so ya gafarta ba to amma ai baka san ba cewa ai kai kana cikin wanda Allah ya huduma dan ka kaje ka ganka ka aikata lai yau ka tuba gobe ka ƙara wani ka tuba ka ce yanzu nayi guda goma na tuba sau goma kawai na san ina cikin cikin wanda Allah zai ce kawai an gafarta masa ije in kaje kuma ka yi ta yi ka hallaka to baka sani ba kana ciki ko baka ciki Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ala kulli hal wannan hadisi yana karantar da mu kan cewa dole mutum ya zamanto a koda yaushe niyyar shi yana tsarkake ta dukkan inda ka shiga ya zamanto niyyar ka niyya ce wadda take kyakkyawa kaga nan cikin jama'a ta taro wanda sun zo za su roshe ka'aba Allah zai kifar da su ga baki daya Aisha ta ce akwai wanda suke yan kasuwa ne ba dan sun zo ba su roshe ka'aba annabi ya ce gaba ɗaya za a hallaka da su za a hallaka su amma ni ne kowa za a tada shi akan niyyar shi idan kai ma ka san cewa niyyar ka managarciya ce ko da wata musiba ta zo ta shahe wato al'umma ga baki ɗaya har da kai to kai ya zama to niyyar ka managarciya ce Allah subhanahu wataala zai tada ka akan niyya wadda take kyakkyawa anan zamu dakata da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين